بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أتيجي بركاته مختصر مختصر خليل آه يوضع مطورة إن شاء الله بإذن الله ويقول بينا kaga yadda nan za mu tashi? na to shehu khalidu radiyallahu ne ce yana magana kan ruwa wato abin da yake tuɓe ruwa wato mutsulaƙiya shi asali ruwa dama mutsulaƙi abin da zai kada shi daga zamansa mutsalaki ne da shi wani abu ko dai gairul mutsalaki kawai a daraja ta farko ko kuma ma najis a daraja ta biyu idan abu mai tsarki ne ya shiga ruwan da jirkita shi wannan gairul mutsalaki ne ba wato shi tsahirun ne ba mutsahirun ba ne amma idan najasa ne fa ba tsahir ba ne ba mutsahir ba ne yanzu su abubuwan yake ta gaya mana kadunin khalaqa aw bukhara mustafa wa kuma ka mu gayyiri kaga wannan abubuwan da kirga su masu tsarki ne turare da sauransu hayakin wannan in suka shiga cikin ruwa dan wanka kan za ka yi da shi dan wanki za ka yi da shi amma za ka yi wankan janaba ba za ka yi alwala da shi to sai ci gaba da cewa wa yaburru bayyana ta gayyuri bi habli saniyati to ga wasu abubuwa kuma da zai kirga nan su ba su kai na bayan ƙarfi ba dama yana cikin hikimansa idan mustahab idan wajibai zai kawo shi Khalid zai fara da manyan sai ta ƙasa yi ta ƙasa yi ta ƙasa in haramtattu zai fara kuma zai fara da manyan yi ta ƙasa yi ta ƙasa in makruhan ne haka zai yi to kaga in mustahabbai ne ma haka kaga nan yana faɗa abubuwan da suke ɓata ruwa ne amma sai ya ɗauko daga manyan ya taho ya taho ya taho ya taho kaga nan yace wa ya burru bayyana tagayyurin bi habli saniyati sai da dai mun san wannan wato kamar yadda muka sani shura suka yi magana da yawa akwai wato abin duba a cikin wannan magana da yawa amma dai cewa yi wato a bayyana tagayyurin wanda wanda ya jirkita jirkita bayyananne bayyanannen jirkita bi habli saniyati amma dalilin igiyoyin da ake jan ruwan da su. Ita saniya ita ce rijiya wacce take dawa wanda ake bar ruwa da ita. Ko a gari kuma take, in yawanci mutanen wajen suna jan ruwa da ita. To igiyoyin, igiyoyin idan jikin ice ne misali aka sa, ko kwankere ne irin walbank da ake yi dinnan da zai na karfin igiyar sai tana fada a cikin ruwan. to idan har ya ɓata ruwan ko ɓacin ya bayyana sosai to shi ma ruwan zai ɗan cutar shi yasa ce waye burru zai ɗan cutar amma cutarwar yadda yake shine idan igiyar jinsin ƙasa ne jins don ta fusge ta jirkita ruwan kaji shi yana da ɗanɗanon kaba ko kuma igiyar da wani abu ko ta rama ko wani abin da ya kama da haka wannan ba ku ba ma ya buru bane da ake sa jikin bakin rijiya in ana jan ruwa da shi zaga ya fige shi ma inda tinsa ya shiga cikin ruwan ya ɓata ruwan to ruwa ya ɓaci ya zama makruhi a amfani da shi amma idan ice ne aka gindaya da shi ake a kansa ake ake ake ake jan ruwan da sauransu ok to shi kan shi kan babu komai saboda ice ne wannan ma wannan dai duka ya shiga ƙarƙashin wannan shi ma. To saboda haka dai wannan shi ne. Kaga dirin da rausi ma shi yake. Kaga dirin wato makruhancin ko ɓata ruwan hukuncin wannan da muka faɗa hablisanetin haka yake kamar jirkitar ruwa in yi jirkita idan abun nan gulbi gadir gulbi wani ɗan tafki ƙarami ya jirkita ruwansa ya jirkita shi aka ce gadir shine waje da yake ruwa zai gangaro ƙasa zai taru a wajen shine gadir sai gangaro daga sama shi gudun yana ɗan ƙasa ya zai taru a wajen shine gadir na mashiyatin dabbobi dabbobi suna zuwa suna shan ruwan to tunda suna zuwa suna shan ruwan dole za su yi kashi a ciki za su yi fitsari a ciki yanzu wannan ya za a yi da shi dole kuma ka san kashin su da fitsari su zai to saboda haka zai jirkita ruwan to shi ma hukuncin sa tsaye da wancan zai tube masa wato tsarkinsa saboda ai kaga zai tuɓe masa mutulaƙiyarsa amma da sharaɗi idan dabbar la ta tagazza bi najisi amma idan dabbar ungulu ce wata dabba sai da ita ƙazanta take ci ita in ta shiga ruwa ta yi bawali ko ta shiga ta yi tashi to ruwa ya ɓaci ya zama najis amma idan shanu ne ko awaki ne ko abubuwan da ake ci to kuma mun sani dama a fiqhu su waɗannan kashin su da bawalin su ba najasa ba ne to sai su in suka sha ruwan suna tsiya su yi kashi a ciki sai ruwan ya ɓaci da wannan to yanzu ruwan a daraja ta ɗaya ne ya ɓaci ba a daraja ta biyu ba ta gayyara bi tsahir an gane to shi ma kuma dai za a kalli yawan abun da karancinsa shine zai bada yadda za a yi amfani da shi ko ba za a yi amfani da shi ba an gane duk da dai wasu malamai suna ganin cikin malaman malikiyar kuma ma sosai su suna da ra'ayin cewa in dai tafki ne haka dabbobi suke zuwa su tashi a cikin su abin nan ruwansa ba zai ɓaci kawai shi kam za a yi kiyasinsa kaman kawai ma la fakku min hun ai to ai ba yadda za ka yi tafki ka ce shanu ba za su tsari a ciki ba sai ba za su tashi a ciki ba to wannan sai su riskar da shi da ma la fakku min kawai an ka san dama duk abin da ma la fakku min galiban yake a dole kawai za a bar shi haka ko ya bata ruwan bai ba ta yi kamar irin su uhulab kamar su su bado kamar su kainuwa da dai irin sauran waɗannan abubuwa mun fahimta ne au birin biwarar shajari ko kuma a'a rijiya ce ruwan rijiya wato ma'i bi'arin nan ma gadir din nan ma'u gadiri ne yana yana shafe mubatin ibar mubatin ilayhi sai da dama littafin nasa ya ce muktasar ne takaitacce ne saboda haka duk abin da ba bukatarsa to ba zai faɗi shi ba wata sifa zai cire ta ko mausufin ya cire shi ko na'atin ya cire shi ko mal'utin ya cire shi ko mubafin ya cire shi ko mubafin ilai ya cire shi kawai saboda kawai shi a ganin sa ba da zaka ka zama kasar ko baka san larabci ba to kila tun da shi ba larabe ne yaren baya musu wahala an fahimta ruwan rijiya wanda ya ɓaci biwarar ishajari da bishiya wanda take bakin rijiyar ganyenta suna faɗuwa cikin rijiyar sai su in beji ce wannan mil kaga tana da ɗaci to labudda ko za ka ji ruwan ya ɗaci ko kuma wata wata wata bishiya ce wacce mai ri kaman irin bishiyar fulawa wanda ita da ta sauka cikin ruwa za ta rinar da ruwan ya zama kalanta sai riji sai bishiyar tana jiki a rijiyar sai tana faɗawa ciki ta ɓata shi an gane ta canja shi to shi ma wannan ba tsahur ba ne ba mutlak ba ne idan zai dai zama tsahir kawai amma ba mutlakar ba ne an gane kuma rijiyan ko a dawa take ko a gida take wannan duk ɗaya ne au kibni ko kuma ƙaiƙayi ƙaiƙayin gero ko abin da ya kama da haka aka zo aka yi shiƙa sai zuba ciki sai ga dole zai jirgi da ruwan to wannan ma kaga duk da ɗahir ne shi ma amma kuma ya ya cire ruwan mutlaki wannan ruwan ba za a ce masa mutlak ba an fahimta amma wal azharu to shi kansa nan Khalil ya baje abin to kuma zai ƙara nan zai zai zai yi wata dunkula yace amma abin da yafi bayyana a wajen wa ibn rushdin ibn rushdin na ya ce in kace ma zai ce maka a zahiru to magana magana ibn rushdin ibn rushdin dai kun san shi mai bidaya aglafiq yamma akwai kaka akwai ɗa to koma dai wane ne su ko wane ne a cikin su bijini ne eh ko wane ne ko jikan ne ko kakan ne kowa ya ya abin nan ya kai kuma dama yace in ya faɗa da sigar fi'ili azhar din nan ne af'alu tafdili ne to wannan zaɓi ne na ibn rushd da kansa a maganganun imam malik imam malik wani lokaci ya ce kaza wani lokaci ya ce kaza to ibn rushd sai ya haɗa maganganun to sai ya zaɓin sa shine azharu amma da da suna da da sigar suna ya kawo shi isim ba fi'ili ba nan kuma wasu ne almajiran maliku suka yi saɓanin sai wani ya zaɓi wannan wani ya zaɓi wannan to in rijin sai ya ɗaura a yanzu amma nan zaɓin sa ne shi ka tuta ai duk waɗanda ka ga ya kawo ɗin nan a farko a muƙaddima shi lakami ɗin da shi maziri ɗin da shi ibn rushdin ɗin da dai waɗanda ya kawo ɗin nan da lakami da maziri da ibn rushdin to kowa a cikinsu mujtahidi ne mutulaki a mazhabar malikiya duka mujtahidai ne bai kawo wanda ba mujtahidi ba to saboda haka sun kai su zaba a yadda duk wanda yake ta gari ta gari ne bai kawo shi ba nan ake kokonto bai kawo shi ba sai da ya zaɓo biddima ko ba su kadai ba ne amma dai su nasu na musamman ne sai ce to su ne shaidarsa in ya kawo magana tainan tainan sai ce maka wane ya ce to shikenan to ya ya kamar noti ne tana rawa to ya daure shi to an san wani to wal azharu abin da yake bai yake bai zababbe abin da shi ya bayyana wajen Ibn Rushd ya zaba da karan kansa a maganganun Malikiya Ibiril Badiyati bihima aljawazu idan rijiyar a ƙauye take ko a dawa take an gane rijiyar a ƙauye take ko a dawa take sai ta ɓaci sai ruwanta ya jirkita bihima da ganyen bishiya ko da tibinu su ne tasniyan nan to aljawazu ya halatta ya amfani da ai an an an ga yadda maganar ta tafi ko to kenan in rijiyar a gida take fa kenan ba za a yi amfani da shi ba wajen shi amma dai su su al'amir da suka riskar sun ce ko a gida take ba abin da zai hana to kuma a ƙarƙashin wannan shine wani abun nan ɗin idan ji sai wun ice ne jijiyoyinta ne suka yi ƙasa suka shige cikin ruwan ba ganyenta ne yake faɗuwa ba a'a jijiyoyinta ne suka yi ƙasa sai suka bi ta cikin rijiyar sai zama ana jin warin bishiyar a ruwan saboda jijiyarta ko ruwan ya canja saboda jijiyarta na ma'al da yawa zuwa wasu malaman malikiya sai suka ce to da ganyen da jijiyan da ƙaiƙayi duk ɗaya ne a rijiyar gida ne ko a rijiyar dawa ne kawai ya ɓata ruwa Wasu kuma suka ga a'a, da ganyen, da saiwa, da tibin ɗin, ko a wace rijiya ce bai ɓata ruwa. Duk malikawa ne, to shi Ibn Rushdi, shi a wajensa za su ɓata, amma in a rijiyar dawa ce. in a rijiyar gida ne amma in a rijiyar jeji ne ba za su bata an fahimta to shi ne shi Khalid da ya tafi da waccan magana sai ɗauko wannan to kaga bai ɗauta ukun ba to amma su Amir su sun ɗauka wanda suka yi diraki akan muktasar sosai ala ayi halin dai wannan shi ne wa fi ja'alil mukhali'il muwafi'i kal mukhalifi nazarun To, a mun gabatar a baya shi ruwa yakan jirkita da abu biyu.
na'am akwai mukhalif akwai muwafiq na'am an an- an fahimta ai.
mm,
shi mukhalif wato shine abin da zai cire wa ruwa ɗahuriyarsa shi mukhalif na'am zai cire wa mutlaki sifofinsa na ruwa na'am sai ya sanya masa sifofi na nashi kaga mukhalif ne mm, khali Mm.
mukhalif ne Mm.
shi wato bai da alaka da ruwa shi abin sai aka ɗauko shi aka sa shi ciki kaga wannan mu khalif ne ya ɓata ruwa na'am
to shin yadda wannan mukhalif din Ah.
yake haka muwafiq ma yake akwai kuma abubuwan da su ma ruwa ne na'am
ko kuma ba sa rabuwa da ruwa mafi yawan gadi mafi yawan lokaci na'am to su ma wai in ka ɗauko su ka sa su a ruwa sun ɓata shi da wancan ya ɓata shi ai duka sawa kai mm,
nazaru na'am
akwai akwai a- a- wato a- a- akwai taradduci akwai saɓani a cikin wannan mm, su wasu cikin malaman malikiya na'am su ibn ata'illa su suna ganin muwafiq da mukhalif duk ɗaya ne na'am wasu kuma su ibn abdussalami su ma duk manyan malaman malikiya ne suna ganin ba ɗaya bane mm, shi in in in muwafiq ne to shi za a bashi ne a muwafiq kawai na'am an gane yanzu ruwa ne misali yana yana yana yana da lau yana da launin ja na'am saboda ƙasar da ƙasar da yake kanta ja ce na'am ƙasar da ya tsira da ya bulbulo a jikinta ja ce na'am an fahimta mm,
kaga zai yi ja ko mm, ko kuma ƙasar baƙa ce kaga zai yi baƙi ko mm, to yanzu wannan ruwan mai tsarki ne ko ba mai tsarki bane
mm, mai tsarki ne mm,
sai kuma ya je ka ɗebo wata baƙar ƙasan ko wani abu baƙi ne sifa ya ka ƙara a cikin ruwan wannan ai muwafiq ne ya dace da sifar ruwan dama da take ciki amma an fahimta ai na'am to yanzu wannan ya ɓata ruwan tunda baƙo a baƙon abu ne to amma me kalar sa ɗaya da ruwan ko kuma ɗanɗanon ruwan wa- mai gishiri ne na'am ɗanɗanon a haka yake sai ka ɗauko wani abu mai gishiri ko gishirin sai ka zuba a ciki ya ɓata shi Ko- kaga kaga wannan muwafiq ne mm, an fa- an fahimta mm, to wai ya cire masa ah, tsahuriyarsa ko bai cire masa ba an an gane mm, na'am shi dai wancan mukhalif dama mun sani ruwa yana zaune lafiya sai ka ɗauko turare sai ka zuba a ciki turare wanda ba na ruwa ba misali sai ka Na'am.
zuba a ciki kaga ya ɓaci mm,
amma in misali ruwa dama sai ka ɗauko ma'ulwar akwai wani turare da ake zama ma'ulwar shi wani turare shi ko kamshi baya irin kamar na na magani ne haka shi baya da kamshi baya da ce sai ka zuba shi a ciki kaga wannan shi ne ne ne muwafiq ne na'am shi da ruwan duk ɗaya ne kila ba za ma a gane ma wani abu ya shiga ba mm,
ko kuma ƙasar kamar yadda muka faɗa ƙasar sai ka ɗauko ƙasa ka zuba a ciki to an yi saɓa akwai nazar a ciki akwai saɓa na'am a wato wato cikin malaman malikiya ah, na baya kenan lama mutaakkirun da su na'am yake amma su ma manya ne na'am mhm. wa fi tadhiri bima'in ju'ila fil fami qawlani wai shin yanzu za a iya yin tsarki da ruwan da aka gumtsa a baki na'am
mutum ne ya ɗebi ruwa cika bakinsa da shi sai ya zubar wannan ruwan za a yi tsarki da shi ko ba za a yi ba to kaulani na'am
eh, yawa na tuna. kaulani na'am maganganu biyu aka yi a mazhabar malikiya a cikin wannan wasu sun ce ya ɓaci mutulakan kawai ya ɓaci kawai in dai aka sa shi a baki ai dole ya haɗu da miyau na'am to kawai ya ɓaci wasu kuma suka ce a sai ya ɗan zauna a baki ko dai yaya ne ya dan zauna a baki ko yaya ne dan bata lokaci to shine zai ɓaci an gane Mm.
Ah, wannan wato saɓani ne tsakanin ashabu da ibnul qasim Na'am.
shi ibnul qasim yana ganin ah, in dai bai daɗe ba ruwan bai daɗe ba eh Na'am.
aka fidda shi to za a yi tsarki da shi amma shi ma ya sa sharaɗi ya ce ya zama ruwan ba a yi wani tsarkin da shi ba ai mun san akwai mustamal cikin ruwa Mm.
wanda dama an yi wani tsarkin da shi sai ya rage Na'am.
ko an yi wankan janaba da shi sai ya- wanda ya ya tattara wato in aka ce mustamal kuma kamar yadda za- za- za mu zo mu mu karanta a gaba nan ma ba ruwan da kai wanka ya ragu ba fa a bokati Na'am.
ko a buta ba shi ne mustamal ba Na'am.
wanda ya zuba a jikinka ya taru shine mustamal Na'am.
ko wanda kana alwalan yana zuba yana komawa ciki ko kana wankan janaba yana koma shine mustamal Na'am.
amma dan aboki tito kana ɗiba kana wankan ka a gefe nan ba ba mustamal bane ko kuma abun ta yake kawai kai amfani da shi yana cikin nan ba mustamal bane ba shine aka ce kaulani shi wannan yana nan a- asalin ruwa mutsulakin sa Na'am.
daidai yake kamar da karago karago cikin jam ko cikin drum Na'am.
ba ka ɗebo ka bar wani ba Na'am.
in ka zo kai wanka ya wannan ya rage ka wannan da wancan duk ɗaya ne.
Na'am.
amma mustamal shine wanda ya bi gaɓoɓin naka ya zuba kasa shin za a kuma wani alwalan da shi ko ba za a kuma wani da shi ba to ya ma dai mun san akwai saɓani cewa tabarruji ne aka yi ba janaba aka gutar da shi ba ko janaba aka gutar da shi amma nan ibnul qasim yace ruwan da aka sa a baki aka zubar da shi za a iya tsarki da shi amma idan ba musta'mal ba ne ba a taɓa amfani da shi ya rage ba in an yi amfani da shi ya rage ina gunsa ba za a yi shi kuma shabu yana ganin baki baya na ruwa Na'am.
a shi kansa baki ba na jasa ba saboda ka yadda aka kawo shi kawai za a yi amfani da shi wani malamin malikiya kamar sa. ɗari biyu da hudu ya rasu a yanzu shekara nawa shekara dubu ɗaya da ɗari biyu Na'am.
da arba'in ko da arba'in ba ɗaya Mm.
yana ƙasa Allah ƙara musu yarda Mm.
saboda haka dai wannan dai shine shine magana wa kuriha ma'un musta'malun fi hadasin yawa to ga, ga magana da muka yi dazu Na'am.
ah wa kuriha ma'un musta'malun fi hadasin Na'am.
makruhi ne ayi amfani alwala ko wankan janaba da ruwan da da aka yi amfani da shi ya rage kaga ma- ga magana ta dawo Na'am.
ruwa ne an yi amfani da shi a wankan janaba ko an yi amfani da shi a tsarki yanzu kai kuma sai ka ɗauka kai wani tsarkin ya rage Na'am.
za ka yi wani tsarkin da shi ba ya rage a butan ba Na'am.
ya zuba ya taru ya zuba ya taru misali yanzu in aka in aka yi tsarkin bawali da shi ko tsarkin bayan gari an wanke iya najasan kan ari ari san ta tafi a ruwan farko to sauran kuma aka ci gaba da wanke wajen najasan sai shi ya taru bai tafi ba an an an an an an an an gane maganar sai ya taru bai tafi ba ba najasa ba ta da ainihin ƙa'imin a cikin sai kuma sai ka ɗauka yanzu sai ka wani ƙarfin bawalin da shi Na'am.
ko kuma ya zuba a jikin gaɓoɓi an yankan da ya taru a waje ɗaya ka ɗauka sai amfani da shi Na'am.
mu nan kila saboda muna da yalwar ruwa da sauransu ba za mu ga ba za mu san irin wannan abubuwan ba. amma guraren da suke da matsalar ruwa za su iya sanin wannan. kuma shi abu na shari'a duk inda ka ka- ka kawo shi to wata ran zai faru Mm.
a wani gurin kila ma da kai Mm.
kila ma da kai To wannan makruhi ne a yi wani tsarkin da shi Na'am.
makruhi ne a yi wani wankan janaban da shi Na'am.
amma ko a iziya mun san ya ce ai in za a samu wani sa in za a samu wani sa ne makruhi in ba za a samu wani sa ba fa ba makruhi bane Mm.
amma dai ala ayi halin dai abinda zaka gane ba na jisa bane Na'am.
ba na jisa bane an gane
Mm.
wa fi ghairihi taraddud a ruwan da aka yi amfani da shi ba a raf'ul hadasi ko habasi ba shine Na'am.
ghairihi nan musta'mal yana nufin wanda aka amfani da shi a raf'ul hadasi ko raf'ul habasi na'am, to ruwan da aka yi amfani da shi kawai ka wanke kanka saboda zafi ko za ka yi aski kawai ka wanke kanka sai ruwan ya taru kuma kawai ka- ka ka ji zafi sai ka watsa ruwa ya taru ko kai kwaskwarima ya taru mm,
shi wannan ruwan sai wani ya zo ba ya kuskure man da shi ba sai ya alwala da shi na'am,
sai yanzu mai hukuncin wannan ruwan to taraddudu akwai taraddudi na mutaakhiruna cikin mazhabar malikiya dama ya ga mana yace taraddud wato malamai malikiya na baya daga bayan mai risala ibnu abi zaid al-qarawani kaga dai shi ma a 400 yake to wai daga daga shi ne nan ne nan ne sun yi sabani ba a samu matsaya ba shi kuma ya gama dubawa bai ga maganar da tafi karfi ba bai samu nasti da yake da tarajjuhi ba bai samu arzihiya ba sai ce ka taraddudu wato duk wanda ka dauka yayi kenan ba nasti magabata akai su kuma in baya suka yi tarajjuhi akai ya shi dai bai bai gani ba kila ko akwai shi dai Khalil bai bai gani ba an an fahimta mm,
sannan ya ce waye sirun ta'ani ya ce wudu'in wa gusulin wa gusuli na jisin lam yugayyar hakanan makruhi ne a yi amfani da ruwa kaɗan kaɗan wanda yake bai wuce ani ya ce wudu'in ba bai wuce ko- kofin alwala ba ko butan alwala wa gusulin ko kuma bai wuce abin da zai ishi mutum wankan janaba ba. An gane? Sai najasa ta shiga ciki, shi najisin kenan. Wa, wa kuriha, eh, shi ma dai za ka kaddara mata wa kuriha ne. Wa kuriha ma'u musta'amalun fi hadasin wa ghairihi taraddudun. wa fi ghairihi taraddudun wa yasirun ka an yati wudu'in wa guslin bi najisin lam yughayyir na'am,
ruwan alwala ne ko ruwan naja- ko ruwan wankan janaba ne iyakacin sa kenan kuma sai najasa ta shiga ciki amma ita najasar lam yughayyir ba ta jirkita ruwan ba kana da tabbacin najasa ta shiga nan tsari ya fada a cikin ruwan nan abu kaza jini ya ɗiga cikin nan amma kolonsa bai canza ba ɗanɗanonsa bai canza ba warinsa bai canza ba to yanzu wannan ruwan ya za ka yi da shi to ka yi amfani da shi makruhi ne na'am,
makruhi ne amma amfani da shi ya yi to amma in yana da yawa fa ruwan ruwan yana da yawa ya wuce an yake wudu'i mm, kai kuma alwala za ka yi da sai ka yi alwalanka na'am, ya wuce an yake gusi kai kuma wanka za ka yi sai ka yi kawai mm, kaga najasa kaɗan dama ba ta ɓata ruwa? Mai yawa. To, malamai sun yi kiyasin kaɗan ɗin, sun ce kaman in alwala ne, kaman ƙwayar gujiya in masa, kaman ƙwayar ta ne ya faɗa cikin ruwa.
na'am,
In wanka ne kuma sama da wannan. Ka kaga ba ba ba ɗan ɗigo ɗis ba ke mm,
da kaman ƙwayar gujiya ya faɗa ruwa. Amma bai canza shi ba, amma in ya canza shi ba, a kaga wannan ba magana. Ya shiga tabbas ya shiga. Kuma bai wuce ƙwayar gujiya ba.
mm, alwala za ka yi ka taba baka ji komi ba ka ɗanɗana baka ji komi ba a ido baka ga komi ba sai ka yi amfani da shi mm, kawai dai ka san makruhi ne da za ka samu wani kai da ya mm, an fahimta mm,
au walaga fihi kalbun na'am,
ko kuma ruwan yana zaune lami lafiyarsa sai kare ya zo ya lallaga a ciki sai kare ya zo kare sai ya zo ya tsoma baki a ciki na'am,
an gane yanzu mm,
kuma shi wannan makruhi da muka yi ta magana din nan shi yadda yake fa shi in kai alwala kai sallah in ba za ka dawo da sallar ba na'am, ko lokaci bai fita ba na'am,
kaga yake in kai amfani duk ruwa da aka ce makruh ne wanda ake yake kirga mana nan kuriha kurihan nan in dai ka samu ruwan kai wankan da nawa da shi ko kai alwala da shi kai sallah shikenan ba za ka dace na'am amma da inda maganar yake shine ka zo kai alwala da shi ko kai wanka da shi kamin kai sallah da shi sai ga wani ya kyau mm, za ka sake ko ba za ka sake ma in dai kai riga da kai ka shiga sallah to shi ya riga da yayi haka nan ruwan da kare ya lalaga a ciki ya ya tsoma baki a ciki na'am shi ma makruhi ne na'am
an gane ko mm,
makruhi ne in kaɗan ne amma in ba in mai yawa ne kuma ba ko na'am shin tsoma baki kawai yayi ko ya sha ya motsa harshensa a ciki ko bai motsa ba in dai ya sa baki to kawai shi kenan ya sa kansa a cikin ruwan shi kenan an gane Mm.
ko da kuma ka san karin baya cin najasa baya cin kazanta baya iya tuwo yake ci kawai ko abu mai karfi na'am duk da haka ai ma shi din ai kare ne mm,
saboda haka dai hukunci na mutsulaƙiyar ruwa ya tashi ya koma ma- makruhi ne a istimali da shi in za a samu wani na'am
wa rakidun yugtasalu fihi na'am
haka ruwan da baya gudu ruwa ne baya gudu yana tare a waje daya sai kuma aka zo ana wankan janaba a cikin na'am banda wankan tsarki haka kawai na'am ana wankan janaba a cikin sa ana kauda najasa da shi na'am to shi ma kai amfani da shi wajen wankan najasa janaban ko alwala na'am wannan ma makruhi ne na'am
آه. ina ga za mu tsaya nan insha Allah za mu tashi wa su'ur shariki khamri na'am Allah ya karba mana insha Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الصلاة الحمد لله رب العالمين.